الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da daidai da ashirin da bakwai ga watan almuharram ijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da ɗari hudu da talatin da biyu daidai da biyu ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha ɗaya wannan shine kasar na ashirin da ɗaya daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin hikbatu minat tarih wallafar malam usman muhammad khamis allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun shiga tarihin sayyidina abu bakrin radiyallahu ta'ala anhu mun taho mun karanta shimfiɗa dangane da wane ne abu bakrin menene sayyidina Ali ya faɗi dangane da asalin sunan abubakar sannan bayani dangane da yaushe sayyidina abubakar ya musulunta waɗanne irin darajoji da martabobi da muƙami wane irin gargaɗi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi dangane da kada a sake a ɓata abubakar rai ka a ci mutuncin abubakar sai lokaci ya ƙure mana don haka za mu ɗauko tun daga farko insha Allahu ta'ala ba don kuma ba domin muna son a samu kammalallen tarihin sayyidina Abu Bakrin a cikin darasin nan guda mala ya ce Abu Bakrin Siddiq radiyallahu anhu Abu Bakrin mai gaskiya Allah ya ƙara mishi yadda ismuhu sunan shi Abdullahi ibn Uthman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'ab ibn Sa'ad ibn Taym ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر وفهر هو قريش يجي سننش عبد الله دن عثمان دن عامر دن عمرو دن كعب دن سعد دن تيم دن مرة دن كعب دن لؤي دن غالب شيكو غالب دن فهر shi fihir ɗin sai mala ya ce wa fihir fihir ɗin huwa ƙuraish ai shi ne ƙuraish ɗin don haka kenan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake ba ƙuraishe tantagaryar ba ƙuraishe haka sai na abubakar yake ba ƙuraishe tantagaryar ba ƙuraishe to kenan da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce al'a'immatu min quraish lallai ne waɗanda za su zama khulafa'u shugabannin musulmi na duniya gaba ɗaya dole ne ya zama daga quraishawa ne wannan hadisi ya yi aiki akan abubakar ne siddiq kamar yadda ya aiki akan umar kamar yadda ya aiki akan usman kamar yadda ya aiki akan ali da sauran waɗannan hulafa'u gaba ɗayansu ƙuraishawa ne babu wani wanda ba ba ƙuraishi ba a cikinsu ina fata an gane in ka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kaɗai ne ba ƙuraishi ka tafka kuskure dukkansu ƙuraishawa ne ina fata an gane to menene ake nufi da ba ƙuraishi ya zama cikin salsalar fihir ya fito don fihir din shine ƙuraish to kaji salsala abubakar tana tikewa zuwa kan kan shi ƙuraish din sihir ɗin shine suna gare shi ƙuraish ɗin laƙabi ne to sai laƙabin ya rinjaye kuma laƙabin sai koma ya zama shine sunan ƙabilar tashi mala ya ce a duba littafin ma'arifatu sahaba wallafar al'imamu abu nu'aimin a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da hamsin wannan littafi gashi nan muna da shi mujalladi hudu ne a mujalladi biyar ma'arifatu sahaba al'imamu abu nu'aimin duk irin waɗannan littattafai ya kamata karka sake a yi ba kai karka sake baka karanta irin su yanzu wannan magana da malamin ya faɗi tun daga littafin nan muna da shi sai ka je ka karanta shi ka gan shi gashi al'imamu abu nu'aim al-asbahani ahmad ibn abdullah ibn ahmad ibn ishaq gashi to daga cikin wannan littafin ya ɗauko waɗannan cikakkun bayanan to in ba ahli sunna mutanen kirki da abin da suke faɗe shine abin da suka karanto ba babu inda za ka samu irin wannan a yi maka magana a faɗa maka inda take ka je ka duba ka ga haka take me ya rage kuma sai aiki قال علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه الله يقال مش يردايتي إن الله أنزل اسم أبي بكر من السماء الصديق Allah da kanshi ya saukar da sunan Abu Bakrin daga sama ya sanya mishi as-siddiq wannan magana tana nan akhrajahu at-tabarani al-imam at-tabarani shi ya fitar da ita a mujalladi na ɗaya shafi na hamsin da biyar a cikin littafin mu'jam at-tabarani al-kabir kenan shi ma ga can muna da shi mujalladi wajen ashirin da wani abu ne wa zakarahu al-hafiz ibn hajar fil fath al'imamu ibn hajirin ya ambaci wannan magana ta sayyidina Ali a cikin fatuhul bari mujallad na bakwai shafi na sha ɗaya wa ƙala ya ce rijaluhu siqatun mutanen da suka ruwaito wannan magana amintattun mutane ne jama'a kun ji abubakrin Allah ya saukar mishi da wannan ainihin wato suna nashi as-siddiq daga sama wanda suna ne na yabo islamuhu yaushe abubakrin ya musulunta عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال daga abu darda'i Allah ya ƙara mishi yarda ya ce kuntu jalisan inda nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama iz aqbala abu bakr ina zaune a wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai abu bakrin ya taho akhidan bi tarafi thawbihi ya rike gefen tufafin shi ko dai ta sama ko ta ainihin ƙasa amma cewa hatta abda an rukubatihi an rukubataihi har sai da gwiwoyin shi suka bayyana ma'ana daga ƙasa kenan ya rike haka kamar ya taho tun da zani suke sawa ya rike haka kenan ma'ana rikewa haka shine har sai da gwiwoyin shi suka bayyana radiyallahu ta'ala an alama akan ya taho da sauri kenan فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سي النبي يتي amma sahibukum to abokin naku fa faqad ghamara haƙiƙa an ɓata mishi rai a cikin damuwa ike fasallama saboda aboki da aboki ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya san kan abokin shi kamar yadda shi ma abubakar ya san kan nashi abokin daga gani sai manzo Allah ya ce to mutumin naku abokin naku gashi nan ran shi a bace yake fasallama da abubakarin ya zo sai ya yi sallama duk da damuwa da ɓacin rai bata mantar da shi bata hana shi yin sallama ba wa qala ya rasulallah yace ya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama inni kana baini wa baina Umar ibn al-Khattab shay'un wata ɗan rashin jituwa ce ta samu tsakanina da Umar shi yasa ya kawo shi akan na kira ma'ana wani ɗan ɗan rashin jituwa ne ya faru tsakanina da Umar ibn al-Khattabi fa asra'atu ilaihi sai ne gaggawa zuwa gare shi na yi mishi abubuwan da ba su dace ba ko na faɗa mishi maganganu sun nadimtu to amma kuma sai ne nadama na gane cewa na yi kuskure jama'a ku ji fa wannan sayyidina abubakar ne yake faɗin haka don ba abin da zai zaunar da kai lafiya duk girman ka irin ka karbi abin da ike kayi na kuskure kuma ka yi nadama a kai fasa'altuhu an ya gafirali sai na roƙe shi ya yafe mini fa'aba alayya sai ya ƙi ya ce fau fau fau ba zai yafe ba fa'aqbaltu ilaika shine sai na taho gare ka al'amru ilaika sallallahu alaihi wa alihi sallama فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيما ذا الله يتي يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا سوء كينا النبي يفعل وانا كان عمر يأتي بزي يأتي مكة بإيه to Allah ya fi maka ya kai Abubakar Allah ya fi maka Allah ya fi maka ta rigiji gabji yanzu kuma annabi ne wannan addu'ar ɗazu shi abubakar ne yake roƙon umar shi abubakar bai kai darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko Umar ai ba Allah ba ne to yanzu annabi ne kuma yake roƙon Allah kaga matsalar ta tafi sama gaba ɗaya ina fata an gane sannan su uku kuma kafa uku summa inna umara nadima to da Umar kuma ya ji haka sai nadama fa'ata manzila aba bakrin fa'ata manzila abi bakrin sai ya zo gidan abubakar fasa'ala sai ya tambaya ina abubakar a samma abubakrin abubakar na nan faƙalu la mutan gida suka ce a'a fa'atan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya tafi wurin annabi eh to anan namu nuskar sai ya ce fa'atan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a taku nuskar sai ta ce ilan nabi wannan nuskar ai ka mu gani wace ka mu gani oho a ai dama wannan nuskar Allah da ya kiyaye jiya na yi karatu akan ire-iren waɗannan nuskar ku samu kaset ɗin jiya na karatun nukuba eh abubuwa ne eh shi ɗin ne Allah da ya kiyaye asalin bugun abin nan hukuba ɗin ita ce wannan to sai aka samu su mutanen Kano suka ɗauka suka je kuma suka yi irin abubuwan da duk jiya na yi bayani a kai Allah kyauta ‘yan kasuwa kenan fa'atan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai je wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faja'ala wajhun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tama'aru sai fuskar manzon Allah ta rinka murtikewa tana sauyawa hatta ashfaqa Abu Bakrin har sai da Abu Bakrin ya tausaya wa Umar fajasa ala rukubataihi sai shi Abu Bakar ya durƙusa akan gwiwoyin shi faqala ya rasulallahi yace ya manzon Allah wallahi ana kuntu azlam wallahi ni ne na zalunce shi ni ne ban kyauta ba ba shi da wani laifi marrataini so biyu Abubakar ya faɗi haka فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم duk da haka dai manzon Allah ya ji abin da Abubakar ya faɗi amma sai koma ga asali to ina son ku ɗauki wannan yana daga cikin da'ab na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana daga cikin kyakkyawar ɗabi'ar shi duk inda aka juya aka juya ba yana duban yanzu ba yana duba yaya al'amari yake tun daga baya ya ce inna allaha ba'asani ilaikum fakultum kazabta sadda Allah ya aiko ni gare ku har da kai umar cewa ku kai kai makaryaci ne ƙarya kake wa qala abubakar abubakar ko sai ce sadaka yayi gaskiya dan haka kun ji yadda aka fara tafiyar wa wasani bi nafsihi wa malihi sannan ya taimake ni da kanshi da dukiyar shi ya ba da kanshi ya ba da dukiyar shi ko kuma a lokacin kun yi rowa kenan lazimin magana kenan fa hal antum tariku li sahibi jama'a za ku bar mana abokina ku bar mana abokina ba ruwanku da shi ku kyale shi ma'ana yau kamar an tura kowa ya abubakar ne kawai abokin shi marratai so biyu ya faɗi haka fama uziya ba'adaha abu abu darda yace tun daga wannan rana ba a sake cutar da sayyidina abubakar ba saboda wannan mas'alar da ta faru na'am an ji umar ba a kyauta maka ba amma an roƙi ka yafe ka ce ba za ka yafe ba to shikenan an roƙi Allah da yake rike da fayil ɗin kowa ya yafe mishi kuma so uku to shine manzo Allah ya wannan gargadi za ku kyalan abokina ko ba za ku kyalan abokina ba ma'ana irin kalma ce wannan ta gargadi ba amsa ake so ba ba sai kun ce eh ba ba sai kun ce a'a ba shiru ne ake yi wa manya in suka yi irin wannan kamar babban ɗan kai kama ɗan auta yana duka ka ce kar ka sake dokan min ɗana za ka ban min ɗana ko ba za ka ban min ɗana ba to sai ya shiru dan in ya ce eh ma to ya ƙara dagula al'amari shiru ake ya za ka haka shiru suka yi yawwa abubakarin kenan rigid gabdi wannan hadisi bukhari ya fitar da shi a cikin kitabu fada'il sahaba babu qaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama law kuntu muttakhidan khalila babin da ke bayani akan falalar sahabbai a ƙarƙashin fasara hadisin da annabi ke cewa da a ce cikin ku zan ɗauki wani aboki mu tafi gurin Allah to da abubakarin zan ɗauka wannan hadisi annabi ya faɗe shi ne a lokacin da rasuwa ta taho mishi cewa da a ce in an zo mutuwa za a ce zaɓi wanda kake so ku tafi tun da rahama Allah za ku tafi ya ce to da abubakarin zan ɗauka sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama wa radiyallahu ta'ala an abi bakr ne siddiq hadisin yana nan a lamba ta 3661 jama'a kun ji abubakarin kenan ka fara jin waye abubakar wa an ammar ibn yasir radiyallahu anhu qal daga ammar dan yasir Allah ya kara mishi yarda yace ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na taɓa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa ma ma'ahu illa khamsatun ba kowa tare da shi cikin mabiya sai mutane guda biyar ina fata an gane illa khamsatu ko illa khamsatun illa khamsatu a abudin wa imra'atani wa abubakrin sai bayi biyar da mata biyu da kuma ainihin abubakar bayi mutum biyar su Bilal ire-iren su bayi guda biyar sai mata guda biyu da Khadija da wata wallahu alam sannan sai abubakar mahallin shahid kenan ma'ana an taɓa yin wani zamani da musuluncin nan da kuke ganin miliyoyi da dubunnan mutane ko ina to an taɓa samun wani zamani musuluncin gaba ɗaya mabiyan bayi ne guda biyar da wasu mata guda biyu sannan sai abubakar ne siddiq saura duk ana can ana makarun laili wa nahar ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wannan lokacin su su abubakar sun bi to daga cikin darussan da ya kamata mu tsaya mu duba dangane da waɗannan martabobi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya faɗi akan abubakar shine maganar da ne mana ishara akan yayin da al'umma galibi a lokacin da wata daraja wata ɗaukaka ta same su sai su dubi to yanzu shi fa ya yi kuɗi yanzu zai samu mace ta zamani zai samu abokan zamani zai samu komai da komai nashi shikenan ya manta da suwane ne suwane ne suwane ne to manzan Allah ba haka yake ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzan Allah yana tuna alkawarin baya da hidimar baya na haka manzan Allah ya rike wannan alkawarin tsakanin shi da as-siddiqul akbar kamar yadda ya rike da khadijatul kubra to babu shakka yana daga cikin babban aikin da yake kan ahalus sunna jama'a in ya zama ku ji malaman ahalus sunna suna zama sukutun da guda su rubuta littattafai irin waɗannan ashe kenan wannan darasi ne da ya kamata a rinka yi ma'rifatu sahaba musamman a ƙasashe da shi'anci ya danno ƙasashen wannan littafin na al'imamu abu nu'aimin to akwai makamantan shiga sunan waɗanda malamai suka zauna suka yi rubuce-rubuce tun daga waɗancan zamunna jama'a kun gani ga su har zuwa yanzu ga shi wannan kaɗan ne fa to bari mu tsaya mu magana akan wannan din kun san wannan littafin ma'arifatu sahaba shine littafin da ya zama ainihin wato ajali da shi al'imamu abu nu'aimin saboda da ya rubuta littafin sai fara shiga garuruka yana karantar da littafin kawai karantar da littafin kawai sai 'yan shi'a suka bi suka kashe shi karantar da littafin ma'ana kenan ashe daga sanda kuka zauna kuka shiru ba kwa karantar da mutane game da darajojin sahabbai to daga wannan lokacin fitinar shi'a za ta iya barkowa ashe shi'a ba sai ka zo kana wani tarihi da za ka yi musu raddi wani ya ce kaza ya zama kafiri a'a yana daga cikin marahil idan bid'a ta sawo kai dama kamar yadda nake ta bayani shine marhala ta farko ita ce arrad arraddu kuma ana yin shi mataki biyu ne na farko a yi shafawiyan shafawiyan na biyu kuma a yi shi kitabatan idan bid'a ta danno sai ku yi marmaza ku buɗe baki kar ku yi shiru domin na daga cikin abubuwan da ke taimakawa bid'a ta karɓu shine sukutul alim an waje libtida'i fi din shiru idan malami ya yi shiru game da bid'a sai jama'a sai su ɗauka to malamai ma sun yi shiru ba su ce komai ba don haka dole ne in bid'a ta danno ku yi magana da baki na biyu fa ku yi rubuce-rubuce kuma rubuce-rubucen lallai ne ku yi su da yarurrukan da za su isa kun ga yanzu qadiyya game da dannowar shi'a duk maganganun da kuke da hausa sun yi amfani duk rubuce-rubucen da kuka yi da hausa sun yi amfani amma akwai sauran aiki da 'yan shi'a sai ga an yi musu wannan gaba ɗaya shi'a ta ƙi karɓuwa a wurin waɗanda suke su ne as-sawadul a'azam na arewacin Najeriya masu jin Hausa yanzu sun koma wurin 'yan boko 'yan boko manya-manya sai a je a samu darakta sai a bashi wani pamphlet da aka rubuta da turanci ana son a gamsar da shi abubakar ne siddiqu din nan babban azzalimi ne to yanzu dole ne sai ku fara rubuce-rubuce da turanci kuma sai ku fara rubuce-rubuce da turanci na ɗaya kenan na biyu sai ku fara bayanai da wa'azozi da turanci akan suwaye sahabbai menene ya faru yaya abin ya faru ku kalubalanci duk wanda yake da magana kuma ya zo a yi ta da turanci yadda aka yi ta da hausa yanzu an gama wargaza musu al'amari ne gaba ɗaya sun tabbatar da as-sawadul a'azam ba za su bi magana su ba ba za su bi aqidar su ba mataki na ɗaya kenan wa'azi da rubutu sannan wurin wa'azin nan ba zuwa za ku kawai in shi'a kafirai ne in shi'a kaza ba wannan ba za ku natsu ne ku kawo yaya tarihin abu yake a ilmance ku ne kuna kawo dalilai da bayanai yadda bayan shekara talatin ka sa kaset ɗin da kai ba za ka yi nadama ba za ka ji relevancy har yanzu kaset ɗin yana nan kai kanka mai wa amfana za ka yi daga abin da ka bincika shekara talatin da ta wuce to mataki na biyu fa wannan matakin na farko mataki ne wanda ba zai dimanta ba ba za ku yi ta wa'azi akan shi'a har abada shi kenan ku bar karantarwa ba ba za ku yi ta rubuce rubuce akan shi'a kun daina rubutu akan komai ba a'a dan haka wannan za a yi shi ne a farkon al'amari to mataki na biyu kuma shine mataki dangane da karantar da aƙida da manhajin ahlus sunna game da waɗannan abubuwan da suke magana dan haka sai ku ɗauko littafin sahihul bukhari amma ba bukharin za ku sa karatu ne ba sai ku sa kitabu fada'il sahaba na bukhari kawai idan aka sauke kitabu fada'il sahaba na bukhari a anguwa kaza sai a koma anguwa kaza kuma can an yi tsakanin magariba da isha sai a koma anguwa kaza can kuma sai a sa bayan sallah asuba sai a sanya kitabu fada'il sahaba sahihu muslim sai ku rinka yawo anguwa anguwa haka karatu za a rinka sawa a masallaci to kuka ɗauko wannan usulubin to shine kun kama sunnatul awwalina amma an kuka yi wannan na farko kuka yi maganganun kuka yi maganganun kuka yi rubuce rubucen kwana biyu sai kuka koma kuka yi shiru to me zai biyo baya sanda kuka yi shiru dinnan su kuma sai su tashi amma lokacin da suka ji kun matsa da wa'azi da rubuce rubuce sai su yi shuru in su ce a za su bari ne ai mun san su za su bari ne kuna gamawa sai a ji an ce to jama'a e yau an gama wa'azozi game da wannan ƙabiya ta zagin sahabbai to jama'a su waye sahabbai me Allah ya faɗi game da sahabbai me annabi ya faɗi game da sahabbai kowa ya riko sahihul bukhari a haɗu masallacin juma'a kaza bayan sallah magariba za a fara karatun sahihul bukhari kitabu fadailus sahaba to jama'a muka zauna ahalin sunna haka muka kasa samun wanda zai tsara mana waɗannan manhajiya kawai shi kenan ga bukharin ana da shi amma ya zama dodo me yasa ana gani ina bukhari ya yi girma amma da azumi ya zo kowane dan matin biri za a gan shi ya rike qur'ani duk da girman shi zai tafsiri eh bukhari ya fi qur'ani girma ne amma kowa yana tafsiri da watan azumi wani fa saboda tsabar dakikanci in aka ja ayar in ba ya dakila wurin da hannun shi ban ya daga kanshi ya gama sharhin ya dawo bai san ina ayar take ba saboda tsabar dakikanci amma a haka dai kuma za a taru da mutum uku a gaban shi yana tafsirin kuma har NTA ta je ta capturing a zo a sa a ce shi ma shakawa ne yana tafsiri Allah ya kyauta saboda haka lallai ne a yi haka jama'a a zo a sanya sahihul bukhari ko sahihu muslim a sanya a karanta kitabu fada'il sahaba to sa'an nan ku dubi imamu ahmad yayi kitabu fada'il sahaba lil imami abi abdullah ahmad ibn muhammad ibn hanbal gashi mujalladi